إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودساك سادوة أولنا مسلاتي من تارن البركة مسلاتي نور الهدى أولنا قريمي البركة نا أرليت أولنا رانة لتنان وشتيدي دا رانا 26 قوة المحرم hijira 1447 wanda ya daidai da ranar 21 ga watan 7 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a yau muna karatu a cikin littattafai na aƙida littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasatiyya na sheikh al'allama muhammad bin salih al-usaimin alaihi rahmatullah wanda sharhi ne na littafin al'aqidatul wasatiyya na shekul islam ibn taimiyya rahimahullah wannan ne zai zama majalisi na 23 a cikin jerin mu na wannan littafi muna nan cikin gaban nan da suka yi mata take da alkawa'idul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ka'idodi na asali ka'idodi na tushe a wajen abin da ya shafi imani da sunayen Allah da siffofinsa mun taho har inda yake cewa wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi ahlus sunna wal jama'a ba sa yin ilhadi a cikin sunayen Allah da kuma ayoyin Allah to malam mai sharhi yana mana yana mana fashin baki akan abin da ake nufi da ilhadi a cikin sunayen Allah da ayoyin Allah a darasin da ya gabata mun kammala magana akan abin da ya shafi ilhadi a cikin sunayen Allah mun shiga muna bayani game da ilhadi a cikin ayoyin Allah a inda ya ce mana ayoyin Allah sun kasu gida biyu akwai ayatun kauniya akwai ayatun shar'iyya to sai ya mana bayani akan abin da ake nufi da al'ayatul kauniya الآيات الكونية سنة ما يتعلق بالخلق والتكوين أبن دي كده علاقة ده حالتا ده كما كوناوة تسيكاو مثالي نا أبن ده أكي كرا الآيات الكونية ده كتكين آيون القرآن إذن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر yana daga cikin ayoyin Allah dare da yini da kuma rana da wata wayannan ayatun ne kauniya ana kiransu al'ayatul kauniya da sauran ayoyi da ya kawo masu yawa wanda muka karanta wanda yake ba mu misali akan al'ayatul kauniya ce in ka ga dama ka ce kauniya ƙadariya da wa'innan sun zamo ayatun ne lillah ayoyi ne na Allah da suke nuni zuwa ga Allah an kira su da suna ayoyi saboda ɗan adam baya iya yin su baya iya samar da su dan adam ba zai iya halittar dare ko yini ba ba zai iya halittar rana ko wata ba to sai suka zama aya ce ta Allah domin dan adam ba zai iya halittar rana ko wata ba ba zai iya zuwa da yini ko dare ba ba zai iya ba to menene ilhadi a cikin al'ayatul kauniyya menene ilhadi wanda malai ya kore ya ce ahlus sunna ba sa yin sa ya ce ahalus suna wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi ba sa yin ilhadi a cikin ayoyin Allah to menene ilhadi a cikin ayoyin Allah al'ayatul kauniya ya ce wal ilhadu fiha shine tashin karatunmu ilhadi a cikin al'ayatul kauniya shine an yansibaha ila ghairillah shine ya danganta wa'annan ayoyin zuwa ga wani Allah wato ya danganta wa'annan ayoyin zuwa ga wani Allah ce Allah ne wato wani Allah ne yake kawo rana yake zuwa da rana ko ya halicci rana ko wata ko shi yake jujjuya dare da yini ya danganta wannan zuwa ga zuwa ga wani Allah istiqlalan ta hanyar istiqlali ma'ana shi yake cin gashin kai wajen wannan an musharakatan ko kuma a'a sun yi tarayya da Allah sun haɗa gwiwa suna yi da shi da Allah tare sun haɗa gwiwa tsakaninsu da Allah su suke kawo dare da yini su suke halittar halittu da muke gani wani mutum ya ƙudurce haka ko ya faɗi haka au i'ana ko kuma a'a wasu daga cikin halittu suna taimakawa Allah ba su yi tarayya da shi ba amma dai suna taimaka masa wajen gudanar da su kowanne daga cikin wannan ilhadi ne ko ka ce wani ne yake yi ba Allah ba ilhadi ne ko ka ce a'a wani ne ya haɗa gwiwa da Allah suke yi tare shi ma ilhadi ne ko ka ce wani ne yake taimakawa Allah yake ba shi gudunmawa Allah ne yake yi amma tare da gudunmawar suwa ne suwa ne suwa ne to shi ma wannan ilhadi ne fa ya ƙulu sai ya ce hada min alwaliyin fulani wannan abin da yake faruwa ai daga waliyi wane ne ai daga waliyi wane ne shi yake kawo abubuwa kaza da kuke gani kamar a yi ruwan sama sai ya ce ai waliyi wane ne ya kawo wannan ruwa ko kuma wani daga cikin bayan Allah ya samu wata ni'ima sai ya ce ai waliyi wane ne ya maka wannan ni'imar ya baka ita ya danganta mu wani aw minan nabiyil fulani ko ce a wannan daga annabi wane ne kamar da kiristoci suke yi duk wani abu da ya faru sai su danganta shi ga annabi isa shi da yake zuwa musu da wa'annan abubuwa na alkhairai da suke samu to kaga wannan sun danganta wa wani allah istiqlalan aw sharaka fihi an-nabiyyu al-fulani ko kuma ya ce a annabi wane ya yi tarayya da Allah a cikin wannan ya yi tarayya da Allah a wajen samar da wa'innan al'ayatul kauniya ɗin ya yi tarayya sun haɗa gwiwa su suke kawo dare da yini su suke suka halicci rana da wata da sauran abubuwa na halitta awil waliyul fulani al-fulani ko kuma ya ce a da waliyuwa ne suka haɗa gwiwa Allah sun haɗa gwiwa da waliyuwa ne su suke samar da wa'innan abubuwa da muke gani suna gudana au a'ana Allah fihi ko kuma yace annabi wane ko wali wane ya taimakawa Allah a cikin waɗannan abubuwa da yake gudanarwa na al'ayatul kauniya to duk wanda mutum ya faɗa daga cikin waɗannan guda uku yayi ilhadi qala ta'ala Allah ta'ala ya faɗa wajen kore waɗannan abubuwa guda uku yace qulidu allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna misqala dharratin fis samawati wala fil ardh وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير yace kul ka ce ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce ud'ul ladina za'amtum ku kirayi wa'annan da kuka riya da kuka riya min dunillah kuma bayan Allah wanda kuka riya cewa su ne suke jibintar al'amuranku abubuwa da kuke samu na ni'ima su suke samar muku da wa'annan abubuwa su suke jibintar al'amuranku su ne kuma za su cece ku a ranar gobe kiyama to ku kiraye su min duni lahi wanda kuka riƙa kuma bayan Allah za ku samu la yamliku na misqala dharratin fi samawati wala fil ard ba sa mallakar ko daidai da kwayar zarra a cikin sammai da kasai mallaka ta cin gashin kai ba sa mallakar ko daidai da kwayar zarra a cikin sammai da kasai nasu na kansu ba su da shi duk abin da ka gani to mallakar Allah ne halittar Allah ne kaga nan an kore musu mallaka ta cin gashin kai wa malahum fihi ma min shirki sannan kuma ba su da wani abu da suka yi tarayya da Allah a cikin wa'annan sammai da kasai din suka haɗa gwiwa da Allah suke samar da su ko suke gudanar da su tare wa malahu minhum min zahir kuma shi Allah ba ya da daga cikin ababen da kuka rika kuna bauta musu din nan Allah baya da mataimaki ba wani da ya taimaka wa Allah wajen samar da wa'annan abubuwa da kuke gani da kuma gudanar da su a suratu saba aya ta 22 sai ya kore musu duk wa'annan abubuwa guda uku da muka ambata fanafa kulla shay'in ya ta'allaqu bihi al-mushrikun sai ya kore dukkan wani abu da mushrikai suke suke alakantuwa da shi suke ta'allaquwa da shi sai ya kore su gaba daya فنفى كل شيء يتعلق به المشركون بكون معبوداتهم لا تملك شيئا في السماوات والأرض تهير كسن شيور أبا بمبا وترسسو مشركي باسا ملكر كومي أتكن سمي دكسي باسا ملكر كومي ناس نچن غشنكي باسا ملكر كومي استقلالا ملكا تچن غشنكي باسو دوانا أو مشاركة ko kuma mallaka ta haɗin gwiwa dama duk abin da kake mallaka ko dai zama mallakar ka ne naka na kanka baka tarayyansa da kowa ko kuma ya zama wani abu ne da kuka mallake shi ku da wane tare kamar wani gidan gado ko wata gonar gado kaga kun mallake ta ne da kai da magada baka da wani abin nan a kanta ba taka bace amma kana da wani nasibi a cikinta amma kun yi tarayya da wasu a ciki to wannan ma ba su da shi a cikin sammai da kasai sannan kuma ya kore taimakawarsu wa ma lahu minhum min zahir ay wala wato mu'inatan lillahi azza wa jalla wa inna ababe da suke bauta ba sa taimakawa Allah ba su zanto masu taimakawa Allah ba a cikin abubuwa da yake yi na halitta da gudanar da halitta da kuma mallakar halittar to bayan ya kore wa'annan guda uku daman duk wani abin da ya shafi mallaka ɗayan ukun nan ne ko zama mallaka ce ta cin gashin kai ko mallaka ce ta haɗin gwiwa ko kuma a'a ka taimaka masa ne ya mallaka da haka kana iya sa rai kai ma ya yi maka tunda har ka taimaka masa shi ma ya taimaka maka to ba wanda yake da irin wannan a tare da Allah a cikin halittar samai da kasai thumma ja'a bir rabi sannan sai Allah ya zo da abu na hudu shine shafa'a ceto wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu sai Allah ya ce kuma ceto baya amfanarwa a gurinsa sai ga wanda yi wa izini sai wanda Allah ya wa izini a ranar gobe kiyama Allah zai ga dama yi izini ga wanda ya ga dama cikin annabawa da mala'iku da waliyai cewa ku yi ceto don haka ba wani da yake mallakar ceto a yanzu Allah da ya bayyana annabawa za su yi ceto amma yanzu ba wanda yake mallaka saboda bai wa kowa izinin yayi ba in ka tashi roƙo sai ka roƙa a wajen mai mallakar abun wanda shine Allah wannan ayar tana suratu saba aya ta 23 yace lamma kana al-mushrikuuna qad yaquluna na'am a yayin da mushrikai za su iya cewa eh mun yarda hadhihi al-asnamu la tamliku wa la tushariku wa la wa lam tu wa lam tu'awin lakinnaha shufa'a e wa'annan gumaka da muka rike ba sa mallakar komai kuma ba sa tarayya da Allah a cikin komai kuma ba su taimaka wa Allah a cikin komai ba lakin na hashifa amma dai suna da daraja a wajen Allah suna da matsayi a wajen Allah da haka suna iya yin ceto to bari mu kama kafa da su don su yi mana ceto a wajen Allah qala sai Allah ya kore wannan yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu to ceton ma baya amfanarwa a gurinsa sai ga wanda ya wa izini فقطع كل سبب يتعلق به المشركون sai Allah ya yanke dukkan wani sababi da mushrikai za su ta'allaku da shi hatta ceto Allah yakan bawa wanda ya ga dama daga cikin bayansa ceto ne ba wai dan wato yana da wani matsayin da dole Allah ya bashi ceton ba a'a sai dan karramawa a gare shi da girmamawa sai dan karramawa da girmamawa a nan duniya wani zai iya zuwa wurinka ya nema ma wani ceto kuma dole ka yi masa me yasa saboda watakila wannan matsayin da ka samu ya taimaka maka koda wajen kamfen ne ya baka kuɗi ka yi kamfen na neman matsayi a siyasa an ko ya goyi bayanka ko ya jefa maka ƙuri'a ko wani abu daga cikin irin wannan abubuwa ya baka wani gudunmuwa da goyon baya da haka yanzu idan ya zo neman alfarma kana jin nauyin ka ce ba za ka yi masa ba in ma kace ba za ka yi masa ba zai iya maka barazana ya ce to shi fa zai janye mabiyansa zai canza sheka daga jam'iyyar ka zuwa wata jam'iyya zai canza sheka da kuma baka son haka dole kai masa abin da yake so to Allah ba a yi masa irin wannan shi Allah yakan bawa wasu daga cikin bayansa ceto ne kawai don girmamawa a gare su idan mutum yana son ya ji bayanin ceto ku je ku saurari karatunmu da muka yi a satin nan ranar juma'an nan da ta wuce a kominak karatu da muke yi na al-mulakhas fi sharhi kitab tauhid mun tashi ne babu shafa'a a babi na shafa'a muka yi karatu aka duk mai son ya ji meye shafa'a to sai ya koma ya saurari karatun na satin nan da ya gabata al-qismu sani min al-ayat sai kaso na biyu na ayoyi su ne al-ayatu shar'iyya ayoyi na shari'a وهي ما جاءت به الرسل من الوحي آيوي نشرع سنة آيوي عند من ظني سكزود سون وحي كالقرآن العظيم كمر القرآن مجرمة آية أما شرعية وهو آية القرآن آية لقوله تعالى صبر فرن الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين waɗancan ayoyi ne na Allah muke karanta maka su bilhaƙi da gaskiya wa innaka kuma lalle kai laminal mursalin tabbas kana daga cikin manzanni aya ta 252 a cikin suratul baqara kaga sai Allah ya kira ayoyin alqur'ani Allah ya kira su da suna aya Allah ya kira ayoyin alqur'ani da suna aya ayoyi ne waɗanda ake karantawa ayoyi ne shar'iyya ba kauniya ba Allah kuma ya ce wa ƙalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi kuma suka ce wato kafirai mushirikai suka ce laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan me ba a saukar masa da ayoyi daga ubangijinsa ba inda da gaske ne shi annabin gaskiya ne to muga ayoyi kauniya ayoyi na mu'jiza suna bayyana a hannunsa kamar da suka faru da annabi Musa annabi Isa da sauran annabawa shi ma muga wasu abubuwa kari al'ada da suka saba wa al'ada suna faruwa tare da shi ƙul Allah ya ce ka ce musu inna mal'ayatu inda Allah ai ayoyi gaba ɗaya suna wajen Allah shi manzo ba da ikon ya zo da wata aya sai da izinin Allah wa inna ma ana nadhirun mubin kadai ni mai gargadi ne mai bayyana gargadin a fili awalam yakfihim shin bai ishe su ba anna anzalna alaykal kitaba cewa lalle mu mun saukar maka da littafi bai ishe su aya ba cewa mu mun saukar musu da littafi wanda shine alkur'ani yutla alaihim da ake karanta musu shi suratul ankabut daga aya ta 50 zuwa aya ta 51 faj'alahu ayatin sai Allah ya sanya alkur'ani ya zama ayoyi ya mai da shi ayoyi haka kaga alkur'ani aya ce shar'iyya ko ka ce ayoyi shar'iyya tunda yana kunshe da ayoyi masu yawa to idan mun fahimci menene ake cewa al'ayatu shar'iyya wanda su ne ayoyi da suke da Allah yake saukarwa na wahayi kaman alkur'ani to ya za a yi a yi ilhadi a cikin wa'annan ayoyin ilhadin da malam ya korewa ahlus sunna yace ba sa yi wala yulhiduna fi ayatillah ba sa yin ilhadi a cikin ayoyin Allah ya ake yin ilhadi sai ce wa yakunu ilhadu fiha ilhadi a cikin ayoyin Allah yana kasancewa imma bi takdhibiha aw tahrifiha aw mukhalafatiha yana faruwa ta ɗayan hanyoyin nan guda uku ko ta hanyar ƙaryata ayoyin mutum ya ƙaryata aw tahrifiha ko ya tahrifin ayoyin ya karkatar da su aw mukhalafatiha ko ya sabawa ayoyin kowanne mutum yayi daga cikin wayannan guda uku yayi ilhadi a cikin ayoyin Allah fa takdhibuha karyata ayoyin Allah yana faruwa misali an ya kula mutum ya ce laisat min indillah wa'annan ayoyin ba daga wajen Allah suke ba fa yukazzibu biha aslan ya karyata ayoyin wato aslan tun asalinsu ya ce ba daga Allah suke ba ko da wata aya guda ɗaya ce mutum ya karyata ya ce ba daga Allah take ba kuma ga ta a ƙur'ani kuma ya karyata ta to ya ilhadi a yukazzibu bima ja'a فيها من الخبر مع تصديقه بالأصل كوكما يكرية أبن يزو أتكن آير نلا باري كو أبن يزو أتكن آيوين نلا باري مع تصديقه بالأصل ترى يا قسكة أصل آيوين دقاء الله سكي تنا يرد آيوين القرآن دقاء الله سكي amma sai wani labari ya zo a cikin ayoyin sai ya ƙaryata labarin fa ya ƙulu matsalan ya ce alal misali ƙissatu ashabil kahfi laisa sahiha ya ce ƙissar da ta zo ta ashabul kahfi ba ingantacciya ba ce ba daidai aka faɗa ba an yi kurakurai a ciki abinda aka faɗa a ƙur'ani ba haka abin ya faru ba wa ƙissatu ashabil fili laisa sahiha ko ya ce ƙissar ashabul fili ba gaskiya ba ne ba ta faru ba ko kuma ya ce yadda alkur'ani ya bayyana ba haka abin ya faru ba za ka ga akwai bambanci tsakanin yadda wanda ba musulmi ba suke bayyana kissar annabawa ko da kallo kake yi ga masu yin tamsiliya wannan za ka ga yadda suke bayyana kissar annabi musa ko annabi ibrahim ko kaza ko in kana karanta littattafansu za ka ga ba haka kissar ta zo a ƙur'ani ba akwai bambanci da yawa a gure da yawa to sai mutum ya ce waɗancan kisoshin su ne daidai wanda ya samu a tarihin wasu littattafai wanda ba ƙur'ani ba amma yadda kisan ta zo a ƙur'ani ya ce ba haka take ba ya ce wallahu lam yursil alaihim tairan ababil ya ce allah bai aika wa ashabul fili tairan ababil ba wanda allah ya faɗa ya ce wa arsalna alaihim wa arsala alaihim tairan ababil ya ce ba ai ba to wannan ma ilhadi ne to kaga wannan ilhadi ne ta hanyar karyatawa wa amma tahrif amma ilhadi ta hanyar karkatarwa fa huwa taghyiru lafziha shine mutun ya canza lafazin aya aw sarfu ma'anaha amma arada Allah biha wa rasuluhu ko ya karkatar da ma'anar ayar daga abin da Allah da manzansa suke nufi da ayar ya ba su wata ma'ana daban mislu an yaqula istawa ala al-arshi ay istawla misalin yace da Allah ya ce istawa alal arshi Allah ya daidaita akan al'arshi sai ce ai istaula a ya mamaye al'arshin ake nufi au yanzilu ila ila sama'id duniya kamar yadda manzo Allah ya faɗa ya ce yanzilu yanzilu rabbuna ila sama'id duniya ubangijinmu yana saukowa zuwa sama ta kusa sama ta duniya a kowane sulusun dare na ƙarshe to shi ma wannan sai ya ce ai yanzilu am yanzilu amru rabbina sai ya canza ya ce abinda yake saukowa al'amarin ubangijinmu ba wai shi ubangijin ba a al'amarinsa to kaga nan ya canza ma'anar ya yi ilhadi ai yanzilu amruhu sai ya ce ai yanzilu amruhu umarninsa ne yake saukowa ko al'amarinsa ba wai shi ba to wannan shi ma ilhadi ne wanda aka yi shi ta hanyar taharifi ko taharifin lafazin wanda wannan baya yawan faruwa mutum ya canza lafazin ayan ƙur'ani ya canza lamun ya maida ta nunun ko ya canza nunun ya maida shi lamun misali ko ka yi za a ce a nan ba haka kai daidai ko ka karanta za a ce ba daidai ba ne misali ka zo al-rahmanu alal arshi stawa ka ce al-rahmanu alal arshi staula taka maka burki za a ce a'a istawa yake ba istaula ba da aka tahrifi na lafazi ko abin nan ko an yi shi gyarawa ake hanawa ake shi sa ba yawan faruwa abin da yake yawan faruwa ta harifi na ma'ana kowa sai ya karkatar da ma'anar ayar zuwa ga son zuciyarsa wanda shi ya fi yawan faruwa to shi ma wannan ilhadi ne wa amma mukhalafatuha amma ilhadi ta hanyar sabawa ayoyin fa bi tarkil awamiri aw fi'lin nawahi wannan yana faruwa ta hanyar barin umarnin ayoyin ko kuma aikata ababen da ayar ayoyin suka yi hali ayoyi su yi umarni cewa a yi kaza da kaza sai mutum ya ƙi ya ƙi aikatawa ko kuma ayoyi su zo su yi hani game da aikata wasu abubuwa ko mutum ya aikata to shi ma wannan ilhadi ne duk da ilhadin nau'i nau'i ne akwai mai fitarwa daga musulunci akwai wanda baya fitarwa daga musulunci amma shi ma wannan ilhadi ne mai dalili qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa fil masjidil haram game da masallaci mai alfarma yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin ali duk wanda ya nufi fihi a cikinsa shi masallaci mai alfarma bi ilhadin game da aikata wani abu na ilhadi bi zulmin bisa zalunci ba mantuwa ba ba kuskure ba da gangan ya yi niyyar zai aikata wani abu na saban Allah a cikin hurumin makka nuzikhu min azabin alim to za mu ɗanɗana masa daga azaba mai raɗaɗi to kaga Allah ya kirawo saba wa Allah a masallaci mai alfarma da suna mai ilhadi a ce sabon Allah shi ma ilhadi ne fa kullul ma'asi ilhadun fi ayati shar'i fil ayati shar'iyya da haka dukkanin dangin sabo ilhadi ne a cikin ayoyi na shari'a li'annahu khurujun biha amma yajibu laha domin mutum ya fice da wa'annan ayoyin daga abin da ya wajaba a gare su abin da ya wajaba game da ayoyin shine a yi abin da suka zo da shi na umarni a bar abin da suka zo da shi na hani in mutum ya saba to ya yi mai ya yi ilhadi ya karkatar da da su daga daga abin da ya wajaba game da su izil wajibu alaiha domin abin da yake wajibi akan ayoyin an natamassala ko an namtasila al-awamira shine an namtasila al-awamir mu kwatanta dangin umarni da ayoyin suka zo da shi wa an najtaniba nawahi sannan mu kaurace wa dangin hani da ayoyin suka zo da shi fa in lam naqum bi zalik idan har ba mu aiwatar da haka ba fa hadha ilhadu wannan shi ma ilhadi ne sai dai nace ilhadin nau'i nau'i ne akwai mai fitarwa daga musulunci akwai kuma wanda baya fitarwa daga musulunci yanzu mun ji me ma'anar ilhadi ko to ahlus sunna ba sa yin wannan idan mutum ahlus sunna ne kan yi kokari hatta wannan ilhadi na karshe saba wa ayoyin Allah inda mutum ya zama cikakken ahalus suna baya yin wannan da gangan baya yi sai dai ya zama ko kuskure ko mantuwa kuma ko da wani abu na talaladiya ya fisge shi to zai kokari ya gyara zai kokari ya tuba ya dawo hayyacinsa ya gyara abin da ya aikata na kuskure ya tuba ya nadama to wannan shine alama ta cikakken ahalus sunna ba wai ya dogi akan laifin da yake yi ba bayan ya san laifi ne sai wata sabuwar gaba da za mu shiga ya ce ƙauluhu faɗarsa kuma da ya ce wala yi funa wala yi matsilu na sifatihi bi sifati halƙihi li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kufuwa lahu wala nidda lahu wala yi ƙasu bi halƙihi subhanahu wa ta'ala ya ce kuma su ahalus sunna ba sa kwatanta Allah kwatantawa ta takiyifi su ce ga yadda sifar Allah kaza take sannan wala yamtasilun ko kuma wala yumathilun sannan ba sa misalta Allah da halittunsa ko wala yumassiluna sifatihi ba sa misalta siffofin Allah bi sifati khalqihi da siffofin halittarsa ba sa yin wannan a baya mu kuma ta yi bayani akan bambanci tsakanin takyifi da tamsili me yasa ba sa yin wannan li'annahu subhanahu la samiyya lahu saboda shi tsarki ya tabbatar masa baya da takwara wala kufu wa lahu samiyya anan baya da baya da makamanci wanda zai zama mai kama da shi wala kufu wa lahu sannan kuma baya da kufu'i wanda zai zama tamkarsa wanda za su zama duka daya baya da wannan sannan wala nidda lahu sannan kuma baya da kini abokin tarayya wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala kuma ba a kiyasta shi da halittarsa sarki ya tabbatar masa qauluhu da yace wala yukayyifuna ba sa kayyafawa ai ahlus sunna wal jamaa ana nufin ahlus sunna wal jamaa ba sa yi wa sabaqa anna at-takyifa dhikru kayfiyati sifa ya gabata a baya abinda ake nufi da takyif shine ambaton kaifiyar sifa a ce kaifiyar sifar Allah ga yadda take ba sa yin wannan sawa'un zakartaha bi lisanika aw bi qalbika sawa'un ka ambaci sifar da harshenka ne ka kayyafa ko da zuciyarka ne ka kwatanta ba sa yi ko a zuciya ba sa kamanta ga yadda sifar Allah kaza take ba sa yin wannan fa ahlus sunna wal jama'a la yukayyifuna abadan su ba sa yin takyifi har abada ya'ani la yaquluna kaifiyata yadihi kaza wa kaza ba sa cewa ko kace kaifiyatu yadihi kaza wa kaza ba sa cewa kaifiyar hannun Allah haka haka take wala kaifiyatu washihi kaza wa kaza ba sa cewa kaifiyar fuskar Allah haka haka take fala yukayifuna hadha bil lisan haka ba sa kwatanta wannan da harshe wala bil qalbi aidan ba sa kwatantawa a zuciyarsu ko a zuciya ba sa rayawa ya'ani nafsul insan abinda yake nufi ran dan adam la ya tasawwaru kaifiyatas ko abin nan kaifa ne ashe la ya tasawwaru kaifa stawa Allah azza wajal ran dan adam baya kwatanta kaifa stawa Allah yaya Allah ya daidaita azza wa jalla yaya ya daidaita a zaune ko a kwance ko a kaza baya faɗa da baki kuma baya rayawa a zuciyarsa ce ga yadda Allah ya daidaita akan al'arshi ba sa yin wannan au kaifa yanzilu ko kuma ga yadda Allah yake saukowa ya faɗa da baki ko ya kwatanta ko ya raya ya bannan ya suwaranta a zuciyarsa au kaifa washfuhu ko kuma yaya fuskansa yake au kaifa yaduhu ko kuma yaya hannunsa yake wala yajuzu wala yajuzu an yuhawila dhalika aidan kuma baya halatta yayi yunkurin aiwatar da haka baya halatta li'anna hadha yuaddi ila ahdi amrayni domin yin hakan zai kai shi zuwa ga ɗaya daga cikin al'amurra guda biyu imma tamsil wa imma ta'til ko dai ya misalta ya kwatanta Allah da halitta ko kuma ya kore ya ji tsoro ya kore kamar yadda ahlul ta'til suka yi su kwatantawa suka yi ir da irin na halitta to sai suka ji tsoro sai suka kore shi yasa ibnu taymiya yake cewa dukkan wanda yake yin ta'tili to zaka samu yana sai da yi tamsili tukunna sai ka kwatanta ne sai ka ji tsoron kwatantawar ta kai ka ga kafirci sai ka kore to inda tun farko baka kwatanta ba to ba za ka buƙaci ka kore ba ba za ka buƙaci ka kore ba to idan har mutum ya yi ta ƙoƙarin sai ya suranta yadda kaifiyar Allah sifar Allah kaza take ko a tunaninsa ko a harshensa to ɗayan biyu ne zai faru ko ya kwatanta da halitta ko kuma ya kore ya yi ta'tili wani hada la yajuzu lil insani shi yasa baya halatta ga ɗan adam an yuhawila ma'rifata kaifiyati kaifiyati istiwa'i Allah ala al-arsh baya halatta ga ɗan adam yayi yunkurin sanin kaifiyar daidaiton Allah akan al'arshi ya yi yunkurin ya san yadda ya daidaita baya halatta ka yi yunkurin sanin ya ya daidaita a zaune ko a kaza ko a kaza baya halatta ka yi ƙoƙarin sanin wannan abin da ake bukata kawai ka yi imani cewa ya daidaita irin daidaiton da ya dace da shi au ya kula hu bilisanihi ko ya faɗe shi da harshensa baya halatta bal wala yas'alu anil kayfiyya bal ma ya tambayi yaya ya daidaita baya halatta ka ce yaya Allah ya daidaita bai halatta ba li'anna al-imam malik li'anna al-imam malikan rahimahullahu qala as-su'alu anhu bid'a saboda imam malik Allah ya ji kansa da rahama da aka tambaye shi cewa ya as-su'alu anhu bid'a tambaya game da yaya Allah ya daidaita bid'a ne la taqul kayfa istawa da aka karkace yaya ya daidaita kaifa yanzilu yaya yake saukowa kaifa ya'ti yaya yake zuwa karka yi wannan tambayar kaifa washhuhu yaya fuskansa yake karka yi wannan tambayar in fa'alta zalika idan ko har ka aikata haka qulna innaka mubtadi'un zamu ce kai dan bid'a ne kana tambaya to zamu ce kai dan bid'a ne domin tambaya akan wannan bid'a ne yace kad sabaqa zikru dalili ala tahrimi takyif ambatan dalili akan haramcin kwatanta sifar Allah yaya sifar Allah yake haramci dalili akan yin hakan haramun ne ya gabata wa zakarna ad-dalila ala zalika min as-sam'i wal aql har ma muka ambaci dalili akan wannan daga nassi da kuma hankali muka ambaci dalilai na nassi alqur'ani da sunna muka kuma ambaci dalilai na hankali wanda wannan ya riga ya gabata ba sai an maimaita ba qawluhu fadarsa da yace wala yumathiluna haka kuma ba sa misalta Allah da halittarsa ai ahlus sunnati wal jama'a la yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi ba sa kwatanta siffofin Allah da siffofin halittarsa wa hadha ma'ana qawlihi fi ma sabaqa wannan shine ma'anar fadar malam da ya fada a baya min ghairi tamthili suna tabbatarwa Allah siffofinsa sunayensa da siffofinsa ba tare da misaltawa ba shi ne ma'anansa a nan wala yi mafilun wa sabaka lana imtina'u tamsili sam'an wa aqla kuma ya gabata a baya a can daidai wannan gabar ta min gairi tamsil a can baya mun ambaci hannuwar kwatanta Allah da halitta da nassi da kuma hankali can ya kawo dalilai na nassi alkur'ani da sunna ya kuma kawo dalilai na hankali da yake nuna hannuwar kwatanta Allah da halitta wa anna sam'a warada khabaran wa talaban fi nafi tamsil nassoshi ma da aka samu an samu wanda suka zo a matsayin labari an samu wanda suka zo a matsayin talab talab shine umarni ko hani ko tambaya fi nafi tamsil wajen kore kwatanta Allah da halitta abu ne korarre fahum la yukayyifuna wala yumathilun da aka su ahlus sunna ba sa kwatantawa kuma ba sa misaltawa qauluhu fadar malam ibnu taymiya da yace li annahu subhanahu saboda shi Allah tsarki ya tabbatar masa lafazin subhana ismu masdar ne na sabbaha ism ne na masdar wal masdaru tasbihun masdarin subhana shine tasbih subhana tasbih abinna masdarin sabbaha shine tasbih shine tasbihun amma subhana ismu masdar ne nashi fa subhana bi ma'ana tasbih daka subhana yazo da ma'anan tasbih ne duka ma'anan su daya lakin ha bi ghairi lafzi amma ba bai zo tare da wannan lafazi na tasbihun ba wa kullu ma dalla ala al-ma'na ala ma'na al-masdar wa laysa bi lafzihi fa huwa fa huwa fa huwa fa huwa fa huwa ismu fa huwa fa huwa ismu haka ne ko fa huwa ismu masdari kuma hamzatul wasl kin nan ce bana so in kirata da zan ce fa huwa ismu masdarin yafi dadi amma hamzatul wasl in ta zo a cikin karatu to ba ta yin aiki haka za mu ɗauki fataha ta wawun mu ɗaure sinun da ita sai mu ce fahuwasmu fahuwasmu masdari haka ake karantawa daidai da kyau karatu mai kyau don haka dukkan abin da wa kullu ma dalla ala ma'anar masdar duk abin da ya nuni zuwa ga ma'anan masdari wa laysa bi lafzihi kuma bai zo da lafazin masdar din ba bai zo da lafazinsa ba to wannan ana ce masa ismu masdar kamar subhana min sabbaha kamar subhana daga sabbaha kaga sabbaha in ka ɗauki sabbaha ka ɗauko subhana za ka ga subhana ba ta ɗauke da haruffan sabbaha haka a kala wato kalamin min kallama kalmar kalam ba ta ɗauke da haruffan kallama ba ta ɗauke da su kalam baya ɗauke da harufan kallama haka salam wato wa salamin min sallama haka kalmar salam ba ta ɗauke da harufan sallama kenan salam ismu masdar ne masdarin shine taslim haka shi ma kalam ismu masdar ne masdarin shine taklim wa kallama Allahu Musa taklim taklima shine masdar wannan wasu ka'idodi ne na larabci ba ma tsawaitawa inda ba wanda suke da ido a larabci ba wa irabuha yadda ake li'irabin lafazin subhana ana li'irabin sa ne a matsayin maf'ulul mutlaq maf'ul ne mutlaq mansubun ala al-maf'uliyyati al-mutlaqa ana masa nasaba a matsayin maf'ul mutlaq wa amiluha mahzufun da'iman kuma amil din maf'ul din mahzuf ne a koyaushe ba a ganinsa ba a zuwa da shi akan share shi wa ma'ana sabbaha to ma'anar sabbaha ƙanar ulama malamai suka ce ma'anaha nazzaha shine ya tsabtace ya tsarkaka wa asluha min as-sabhi wa huwa al-bu'du asalinta daga as-sabhi ne wanda shine al-bu'du ko al-faragh shine nisanta ko wofinta ka annaka tub'idu sifatin nafsi anillahi azza wa jalla lokacin da zaka ce subhanallah to kamar kana nesantar da siffofin tawaya ne daga barin Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa subhanahu wa ta'ala munazzahun an kulli naqsin kamar kana cewa shi Allah tsarki ya tabbatar masa abin tsarkakewa ne daga kowace tawaya to kamar haka kace a lokacin da kace subhanallah shine ma'anansa qauluhu mun gane ma'anan subhanallah ko to sai ce fa huwa subhanahu li'annahu subhanahu la samiyya lahu qawluhu fadarsa da yace la samiyya lahu Allah ba ya da takwara abokin suna dalilu zalika qawluhu ta'ala dalilin hakan shine fadin Allah ta'ala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya Allah shine ubangijin sammai da kasai da abin da yake tsakaninsu da haka ka bauta masa kuma ka yi haƙuri da juriya a wajen bautarsa hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani takwara a gare shi ka san wani da yake takwaran Allah subhanahu wata'ala babu suratu maryam aya ta 65 hal din nan istifham ne lakinnahu bi ma'anan nafi istifham ne da yazo da ma'anan korewa yace wa ya'ti an-nafyu bi sigati al-istifham li fa'idatin azima wato korewa takan zo da sigar tambaya saboda wata fa'ida mai girma wahiyar tahaddi wanda wannan fa'idar shi ne tahaddi ƙalubale jefa ƙalubale li'anna hunaka farqan baina an aqula la samiyya lahu wa hal ta'lamu lahu samiyya saboda akwai bambanci tsakanin in ce la samiyya lahu Allah ba da takwara ba da makamanci wa hal ta'lamu lahu samiyya da kuma in ce shin ka san wani takwara a gare shi li'anna hal ta'lamu lahu samiyya saboda cewa hal ta'lamu lahu samiyya a zo da shi da sigar tambaya mutadamminun linnafi wa littahaddi aidan to yana kunshe da korewa tare da tahaddi shine jefa kalubale فهو مشرب معنى التحدي saboda shi an shayar da shi ma'ana ta tahaddi wa hadha qa'idatun muhimma wanda wannan ka'ida ce mai muhimmanci da ya kamata ɗaliban ilimi su fahimce ta kullama kana listifhamu bi ma'ana nafi a duk lokacin da tambaya ta zo da ma'anar korewa fa huwa mushrabun ma'ana tahaddi to wannan an shayar da shi ma'anan tahaddi ne ka anni aqulu kamar dai ni a lokacin da nace hal ta'lamu lahu samiyya kamar ina cewa in kunta sadiqan to idan har da gaske ne ka san wani tamka a gare shi fa'ati ni bi samiyin lahu ko kawo min shi in gan shi kamar ina kalubalanta ka ne kenan in dai ka san cewa Allah yana da takwara to kawo min shi in gani to kaga akwai tahaddi ko akwai akwai kalubale wa ala hadha to akan wannan fa hal ta'lamu lahu samiyya ablagu min la samiyya lahu ka ce hal ta'lamu lahu samiya ya fi zama balaga fiye da ka ce la samiya lahu in gane wasamiyu huwa almusami as-samiyu shine almusami ai almumasil shine wanda kuke tamka ko a suna ko a sifa ko wani abu irin wannan to Allah baya da wannan baya da wani da yake tamkarsa ne a suna wanda zai zama yana da suna irin na Allah ko sifa sifofi irin na Allah ko wanda yake yana kamantacce da Allah ba shi da wannan shi laisa ka mislihi shay'un ne qawluhu da yace wala kufa lahu ba da kufu'i wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin da ya nuna Allah ba da kufu'i fadin Allah walam yakul lahu kufu'an ahad shi Allah ba ya da wani wato wani wani kufu'i tare da shi zai zo ya faɗa muku me ma'anan kufu'i me ake nufi nan yana baka dalili ne kawai a ina aka samu cewa bayi da kufu'i shine a cikin fadin Allah walam yakul lahu kufuwan ahad qauluhu fadarsa wala nidda lahu haka shi ma bayi da nidd bayi da kini bayi da kishiya wa dalilu qauluhu ta'ala dalili shine fadin Allah ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah kishiyoyi alhali kuna sane ai ta'lamuna annahu la nidda lahu alhali kuna sane da cewa bai da kishiya wanniddu bi ma'anan nazir shi kuma annid yana zuwa da ma'anan nazir ne wanda da zai zama tsaranka warinka wa hadhihi thalatha as-samiyyu wal kufu wan niddu wa'annan abubuwa guda uku da aka korewa Allah wanda shine takwara wal kufu da kufu'i shine wato ainihin tsara wannid da abokin tarayya kuka ce kishiya ma'anaha mutaqaribun jiddan ma'anansu kusa da kusa da suke sosai sosai shi da Hausa ma in an zo duk ma'ana ɗaya ake ba su sai a make sai a wuce kawai saboda ma'anan tasu kusa da kusa ne li'anna ma'anal kufu'i domin ma'anan kufu'i allazi yukafi'uhu shine wanda zai zama tamka ga Allah ko kuma wanda zai yi masa mukafa'a kufu'inka shine wanda za ka yi masa ya maka wanda za ka ba shi kyautar miliyan ɗaya shi ma ya baka kyautar miliyan ɗaya muna yin wannan ba in an zo bukin aboki abokinsa kawai sai ya bashi gudunmuwa ta miliyan ɗaya shi ma in nashi bukin ya tashi sai ya mayar masa da gudunmuwa ta miliyan ɗaya kaga sun zama mutakafi ani kenan kun fahimta yawwa sun zama tsarakkun juna amma idan zan baka miliyan ɗaya kai kuma ka kasa bani jika goma kaga babu mukafa a ana baka zama kufi'i na ba idan ba zan ce kai ka bani miliyan ɗaya ni in baka goma ba sai dai ni in baka miliyan ɗaya kai ka bani goma eh ba ku gane ba dai amma zan wuce to kaga nan babu mukafa'a kenan tsakaninmu ba mukafa'a kenan wala yukafi'u shay'u shay'a illa idza kana mislahu abu baya yi wa wani abu mukafa'a sai idan ya zama irinsa an gane ba za ka iya yi min in yi maka ba ba za ka iya ramawa mutum abin da ya maka ba sai idan ka zama kamarsa an gane ko idan mutum ya yi maka abu ba za ka iya rama masa ba sai idan ka zama kamarsa idan baka zama kamarsa ba ba za ka iya rama masa ba ko marin ka mutum ya yi in karfin ka bai kena shi ba ai ba za ka iya rama ba ya sai daga ce Allah ya isa fa in lam yakun mislahu to idan bai zama irin sa ba to lam yakun mukafi allahu ba zai zama kufi'in sa ba idan kenan la kufa lahu Allah bai da kufu'i ai laysa lahu mathilun subhanahu wa ta'ala bai da wani da yake irin sa wanda in yayi masa zai mayar masa bai da shi wa hadha an-nafi to wannan korewar al-maqsud minhu kamalu sifatihi abinda ake nufi da shi shine nuna kamalar sifofin Allah li'annahu li kamali sifatihi la ahada yumathiluhu saboda shi Allah saboda kamalar sifofinsa to ba wani da yake yin kama da shi yake yin misalinsa ƙauluhu faɗar malam ibn timiya da ya ce wala yi ƙasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala shi Allah ba a ƙiyasta shi da halittunsa sarki ya tabbatar masa kuma ya ɗaukaka alƙiyasu yanqasimu ila salasati aqsam malam usaimin ya ce ƙiyasi yana kasuwa gida uku ƙiyasu shumulin wa ƙiyasu tamthilin wa ƙiyasu aulawiyatin akwai ƙiyas na shumuli na tattarewa akwai ƙiyas na tamsili na kwatantawa akwai ƙiyas na aulawiyya shi ne fin cancanta fa huwa subhanahu wa ta'ala to shi Allah tsarki ya tabbatar masa kuma ya ɗaukaka la yuqasu bi khalqihi ba a ƙiyasta shi da halittunsa ƙiyasu tamsilin wala ƙiyasu shumulin ba a ƙiyasta shi ƙiyasi na tamsili haka kuma ba a ƙiyasta shi da halittunsa ƙiyasi na shumuli na farko qiyasu shumul qiyasi na shumuli huwa ma yu'rafu bil ammi bil ammi shamili li jami'i afradihi shine abinda aka fi sanin sa a wajen malaman usul da lafazi am ash-shamil li jami'i afradihi gamamman lafazi da yake tattare dukkanin ɗaiɗaikunsa sa gaba ɗaya su shigo ƙarƙashin lafazin bi haisu yakunu kullu fardin minhu dakhilan fi musamman zalikan lafs wa ma'ana ta yadda yake kasancewa kowane ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaikun wato afrad ɗin wannan lafazin yana shiga a cikin musamman wato abinda aka ambata na wancan lafazin da kuma ma'anarsa fa masalan alal misali idan kunna alhayat idan muka ce rayuwa alhayatu rayuwa فإنه لا يقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق من أجل أن الكل يشمله اسم يشمله اسم حي idan muka ce rayuwa to bai yiwa a ƙiyasta rayuwar Allah da rayuwar halittarsa saboda kowanne wato min ajli annal kulla ya shimalu husmu hayyin ta dalilin wai kowanne sunan hayyin ya ƙunshe shi kalmar alhayyu ta kunshi Allah shi ma rayayye ne a ce kuma ta kunshi halitta yadda Allah rayayye ne halittar sama rayayye ne to sai mu ce bari mu kiyasta rayuwar Allah da rayuwar halitta mu yi kiyasunsu mu ce duka ɗaya ne zai yi ba zai yi ba to shi Allah ba a yi masa irin wannan kiyasin mukan iya yin shi a cikin wani abu wanda ba Allah ba kun gane ko mukan iya wannan kiyasin kamar mu yi kiyasin ɗan uwa da ɗan uwa a matsayin kiyasi na shumuli mu yi kiyasin wa da ƙani mu yi kiyasin wa akan ƙani ƙani da wa muna iya yin wannan ko mu yi kiyasin giya da almuskarat mu yi kiyasin giya da abubuwa masu samaye wanda ba ita giyar ba irin su kwaya taramol da wane ne muna iya kiyasun su saboda duka kalmar almuskir al-iskar ta hada su illar al-iskar ta hada su gaba daya daka da zarar mun ce al-iskar samaye to akwai wata illa da ta hada giya taramol yana samaye ko baya sawa giya tana samaye wiwi tana samaye kokin tana samaye kaga duk wannan kalmar iskar din ta yi ne ta kunshe su gaba daya to muna iya kiyasun su da juna mu ce dukkanin su haramun ne saboda me giya haramun ce ita ce asali to ana ce masa qiyasu shumul to sannan akwai qiyasu tamsil yace wa qiyasu tamsil huwa an yulhaqa ash-shay'u bi mislihi shine a riskar da abu da kwatankwacin sa da wani abu irin sa mai kama da shi fa yuj'ala ma thabata lil khaliqi mislu ma thabata lil makhluq sai a sanya abin da ya tabbata ga halitta a ce duka ɗaya ne da irin abin da ya tabbata ga halitta abin da ya tabbata ga mahalicci sai a ce duka ɗaya yake da irin abin da ya tabbata ga halitta shi ma Allah ba a yi masa irin wannan kiyasu ba a yi wa Allah kiyasu tamthil laysa ka mislihi shay'un haka yake subhanahu wata'ala haka yake idan mutum yana son ya ji bayani da na yi cikakke akan wannan ya je karatunmu na al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان آه الفرقان بين الحق والبطلان لا يدوق بياني أكن قياس الشمول ده قياس أبنا ده, ده, ده, ده قياس التمثيل kuma na kawo misalai da yawa ta yadda za a gane a can idan aka ce ƙiyasu shumul shine ƙiyasu far'in ala aslin bina abin nan bina'an على اشتراكهما في إلة عامة شنو أي قياس فرعي أكن أسلي جني أكن تاريا da suke a cikin illa gamammiya kamar da na bada misali kiyasin giya da abubuwa da suke samaye saboda wata gamammiyar illa ta hada su wanda shine al-iskar shi kuma qiyasu tamsil shine ishrakul far'i bil asli ko ishrakul far'i wal asli في صفات معينة دون أن تكون هذه الصفات إلا أبنى آه هذه الصفات إلا للحكم وتقياسي نتمثيل شين ينتاري الفرعي دا أسلي سيتاري أتكين وإن صفو في أيننو با غبات أيبا صفو في أيننو با تارد كما إن صفو في سنزم سوني إلا أوجن تبتد حكم شبا kamar za a yi kiyasin uba akan ɗa ko a yi kiyasin ɗa akan babansa a cikin wasu sifofi ayyanannu a yi kiyasinsa akan babansa a cikin wasu sifofi ayyanannu ba duka ba wasu sifofi ayyanannu wani ana kiransa kiyasu tamsil a kwatanta ɗa da uba ko ce ɗa madara mai kama da da nono amma ai ba nonon ba ce mai kama da ita aka ce ɗa mai kaman uba to wannan kiyasu tamsil kenan to Allah ba a yi masa irin wannan kiyasi wa qiyasul awlawiyya amma qiyasi na awlawiyya huwa an yakuna al-far'u awla bil hukm min al-asl shine ta yadda fara'in zai zamo shi yafi cancanta da hukuncin fiye da asalin an ambaci asali amma fara'in shi yafi cancanta kamar fadin Allah ta'ala fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kada ka ce wa iyayenka uffin ita ce adina kalimatul isa'a wato kalma mafi kankanta ta fuskar muni kamar ka ce cir ko wani irin dan gunguni ko dan tsaki haka kar ka yi wa iyayenka wannan shine asali ko fala ta kullahu ma uffin shi aka hana to akwai abin da yafi wannan zama aula a hana shi shine mari ai ba za ka ce alkur'ani cewa ya kar a ce musu uffin shi aka hana amma in ka gaura musu mari ai baka Allah bai hana wannan ba za ka ce haka akwai wanda zai ce Allah cewa ya kar a ce wa iyaye uffin kar a ce musu cir ai bai hana amare su ba zai yi kaga ba zai yi ba sai ka ce ai hana mari shi ya fi zama aula fiye da me fiye da cewa cir domin cewa mari ya fi muni fiye da ka ce musu cir da wannan shi ake kira qiyasul aulawiyya ya zama fara'in shi ya fi cancanta da hukuncin ma fiye da asalin asalin mai hukunci shine karkace musu uffin amma mari ko abin da yake fiye da haka shi ya fi cancanta da hukuncin fiye da fiye da asalin to wannan shi ake cewa qiyasul awlawiyya wa hadha yaqulu ulama'u to wannan malamai suna cewa innahu musta'malun fi haqqillah shi ana amfani da shi a haƙƙin Allah li qawlihi ta'ala saboda farin Allah ta'ala walillahi al-masalul a'la Allah shine yake da misali mafi daukaka shine yake da sifofi mafi daukaka bi ma'ana kulli sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha duk wata sifa ta kamala to Allah yana da warta fi ta daukaka والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات ji da gani da ilimi da ƙudura da rayuwa da hikima da abin da ya kama da haka halittu suna da wa'innan sifofin halittu suna da wa'innan sifofin suna ji suna gani suna da ilimi suna da ƙudura suna raye suna da rayuwa da hikima da sauransu lakin lillahi a'laha wa akmaluha ko Allah shi yake da mafi ɗaukakar wa'innan sifofin kuma shi yake da mafi kamalar wa'innan sifofin in har za a samu wa'innan sifofin tare da halitta to min babi aula a same su tare da mahalicci gane ولهذا أحيانا نستدل بالأدلة الأقلية من زاوية القياس بالأولى shi yasa wani lokacin muke kafa hujja da dalilai na hankali ta zawiyar kiyasi bil aula kiyasi da abin da yafi cancanta zawiya shine magamar kwana ya ambaci zawiya dan ya nuna ma'ana ta hanyar ko kace ta hanya ko wani abu ka fassara da wannan fa masalan alal misali naqulu makan ce al ulu sifatu kamalin min al fil makhluqat daukaka sifa ce ta kamala a tare da halitta in aka ce wani maɗaukaki ne an sifata shi da sifa ta kamala fa iza kana sifata kamalin fil makhluq to idan ɗaukaka sifa ce ta kamala a tattare da halitta fa hiya fil khaliqi min babi aula to samuwar wannan sifar a tattare da mahalicci shi yafi zama aula wa hadha da'iman tajidu abin nan tajiduhu fi kalamil ulama to wannan a koyaushe kakan same shi a maganganun malamai fa qaulul muallifi rahimahullah fadar mawallafin littafin da ya ce wala yi ƙasu bi khalqihi Allah ba a ƙiyasta shi da halittarsa ba da ƙaunihi bayan ya ce la samiya lahu wala kufa lahu wala nidda lahu ya'ani alƙiyasu almuqtada lil musawat kenan yana nufin ƙiyasi da yake hukunta daidaito shine ba a yi wa Allah wa huwa qiyasu shumul wa qiyasu tamsil ƙiyasi da yake hukunta daidaito amma qiyasul aula wannan babu matsala إذ يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما domin abin da yake hannuwa yin kiyasi tsakanin Allah da halitta saboda bambancin da yake tsakaninsu wa idza kunna fil ahkami la naqisu alwajiba ala aljaiz aw aljaiza ala alwajib fa fi babi sifati bayna alkhaliqi wal makhluqi min babi aula idan mun kasance a wajen hukunci ba ma kiyasta wajibi akan jaizi ba ma kiyasta abin da yake ja'iz ne akan wajibi to fahiya abin nan fafi babu sifati to mu yi wannan a babun sifofi zama ba ma yi ba za mu iya yin kiyasi a babun sifofi bainal khaliq wal makhluq tsakanin mahalicci da halitta ya zama ba za mu iya yin kiyasi tsakaninsu ba a sifofi min babi aula shi ya fi cancanta me yasa muka kasa kiyasta ja'izi akan wajibi saboda bambancin da yake tsakaninsu wannan wajibi ne wannan kuma ja'iz ne to ba za mu yi kiyasin wannan akan wannan ba saboda bambancin da yake tsakanin to min babu aula saboda bambancin da yake tsakanin mahalicci da halitta ya zama ba za mu yi kiyasi a tsakaninsu ba kiyasi na shumuli ko na tamsili law qala qa'ilun law qala laka qa'ilun inda wani mai fada zai tambaye ka Allahu mawjudun ai Allah samamme ne wal insanu mawjudun dan adam ma samamme ne wa wujudullahi ka wujudil insani bil qiyas kuma ai samuwar Allah kamar samuwar dan adam ne ta hanyar kiyasi fa naqulu sai mu ce la yasihu wannan kiyasin baya inganta li'anna wujudal khaliq wajibun saboda samuwar mahalicci wajibi ne shi wajibul wujudi ne wa wujudal insani mumkinun shi kuma samuwar dan adam abu ne mai yiwuwa in Allah ya ga dama ne ya samar da shi ya ga dama ya kyale shi falau qala inda zai ce a ƙisu sam alkhaliƙi ala sam'il makhluƙi zan ƙiyasta jin mahalicci a kan jin halitta in ce jin Allah irin na halitta ne na ƙulu sai mu ce la yumkinu ba zai yi ba ko ba zai yi ba sam'ul khaliƙi wajibun lahu jin mahalicci wajibi ne a gare shi la ya tarihi naqsun kuma ji ne da tawaya baya baya abin nan ɗinsa wato ji ne wato wanda tawaya bata bata bata binsa tawaya bata dangantuwa gare shi wa huwa shamilun li kulli shay'in kuma ji ne wanda ya tattare komai da komai wa sam'ul insani mumkinun amma jin dan adam abu ne mai yiwuwa iz yajuzu an yulada al-insanu asammun domin abu ne mai yiwuwa a haifi dan adam baya ji a haife shi kurma wal mauludu sami'an sannan za a iya haifar jariri yana ji yalhaquhu naqsu sam'i daga baya kuma kurumta ta same shi wa sam'uhu muhaddadun ko mahdudun kuma jinsa iyakantacce ne akwai abin da baya ji abin da yake nesa da shi kwarai baya jinsa amma shi Allah ba haka bane idan kenan la yumkinu an yuqasa Allahu bi khalqihi bai yiwa a kiyasta Allah da halittarsa fa kullu sifatillah dukkanin sifofin Allah la yumkinu an tuqasa bi sifati khalqihi baya yiwa baya dacewa a kiyasta su da sifofin halittarsa li zuhuri tabayun al-azimi bayna al-khaliqi wa bayna al-makhluq saboda bayyanar bambanci mai girma da yake tsakanin mahalicci da kuma halittarsa wannan shine karshen wannan gaba in manzo ma tashi gaba ta gaba da yace fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa bi ghairihi akan wannan gabar zamu tashi in manzo karatu na gaba da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته